بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masjidu darul qur'an dake daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje dake wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na aqdabul musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami alaramma muhammad siddiqil mai shawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci da kuma zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin laraba daren alkamis wanda ya daidai da goma sha tara ga watan ɗayan musulunci watan almuharram yau hijira da shekara 446 24 ga watan bakwai na miladiya 2024 idan masu bibiya ba su manta ba malai na mana makaratu game da kusakuran da suke faruwa game da juma'a mun karanta kusakurai guda ɗaiɗai har guda goma sha biyu wanda suke faruwa a yayin gabatar da juma'a a yawanci daga cikin masallata yau za mu tashi kuskure ne mai namba goma sha uku kuskure mai namba goma sha uku a cikin kusakuran da ake famu cikin juma'a shafin littafi na ɗari da sha shida wannan kuma shi ne darasinmu na hamsin daidai ana fahimta? darasinmu na hamsin daidai cikin wannan littafi insha Allah maliki cewa salatu tahiyyatul masjid bainal khutbatayn aw ba'da al-azan daga cikin kuskure ijmala shine yin sallah ta gaisuwar masallaci ita ce tahiyyatul masjid wanda wannan tana cikin nafila wanda ba ta da kaidi akwai lokutan da aka hana mutum yayi sallah kamar lokacin da rana take fitowa ko rana ta yi take ba ta yi zawali ba ko lokacin da rana za ta fada waɗannan lokuta manzan Allah ya yi hani a yi sallah a cikinsu kuma ya yi hani a bin yawa mata a cikinsu to amma ta hiyatul masjid ba ta ciki ita duk lokacin da ka shigo masallaci in dai kana da alwala to umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai sallah raka'a biyu ta gaisuwar masallaci ana fahimta to ita tahiyatul masjid din wa'ansu daga masallata suna bari bayan sun shiga masallacin ba za su yi ba har sai liman ya yi kuɗubar farko ya zauna kafin ya yi ta biyu hin tashi a wani lokacin to yin hakan kuskure ne ko kuma su je su zauna a masallacin daga shigarsu ba za su yi ba sai su bari sai bayan ladani ya gama kiran sallah sannan su ce za su yi tahiyatul masjid to wannan shine kuskura ana fahimta a baki wani lokaci na musamman a wannan yinin ko a ce sai bayan kuɗi ba ta farko kafin ta biyu ko kuma a ce a'a sai bayan ladani ya kira sallah mutum zai ina fata kun fahimci gabar kuskura amma daga shigar ka masallaci an ce kai wannan lafiyar raka bi ka zauna kuma an ce ko da ne ban iya kutuba in dai ka samu cikin masallacin ko da iya kutuba za ka yi raka'a biyu nafila ka zauna amma ka takaita su domin sauraron kutuba amma ka je masallaci ka zauna har kana jiran wani lokaci ya zo sannan kai wannan raka'a biyu ta gaisuwar masallaci to wannan shine kuskure ina ba ta fahimta malik ya cewa wa min aqba'ihim salatu tahiyatul masjid inda julusul imam bayna al-khutbatayn daga cikin kusakuran wa'ansu daga cikin masallata ijmalan shine yin sallah ta tahiyatul masjid inda julusul imam bayna al-khutbatayn a lokacin da liman ya zauna a tsakanin kutuba guda biyu kutuba ta farko ana zama aiho sannan kuma sai a miƙe ayi kudu ba ta biyu a wannan zaman ne maza ga wasu daga hannu suna ta addu'a ko to duk dai a kirdado ne rajaman bil gaibi ne an gare ko ba wani nasi da ya nuna cewa wannan lokacin shine lokacin da aka ce ayi addu'a za a karba rajaman bil gaibi ne abin da yasa ake yi da yawa daga cikin waɗanda suke yin abin da dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yinin juma'a ko wata sa'a ba bawan da zai dace a wannan lokacin iya addu'a sai Allah ya karba masa to shine ake takir da addu'a yinin juma'a wani lokaci ne wannan amma manzon Allah bai ce ga lokacin ba ya ce dai daga yinin juma'a ake samun lokacin amma malamai sun yi ta kai kawo imamun nawawi yayi magana yayi akawal na malamai sun kai 40 akan wani lokaci ake ne amma dai lokacin da suka farin jarawa shine bayan sallar asar kafin faduwar rana wannan shine lafzance mafi shahara a gun malamai daga bayan la'asar kafin faduwar rana a wannan lokacin zaka kirdadi lokacin ko kuma kai shagalta da ambaton Allah da fada ma wa Allah bukatu a cikin wannan yini gaba daya ana fahimta amma yake cewa وهذا الأقطاع المخالفة للسريح الحديث wannan kuskure ne ko kuma kusakurai ne al-mukhalafa li sarih al-hadith wanda sun saba mawa ingantaccen hadisi li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala domin annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ahadukum yawmal jumaa idan ɗayan ku yazo a ranar jumaa wal imam yakhutub kuma liman iya khutuba falyarka rak'atay to yi raka'a guda biyu ta tahiyatul masjid ana fahimta in dai cikin masallaci ka samu kuma an ce ka takaita su ka takaita nafilfilin kada ka yi su fi tsayi ana fahimta domin sauraron khutuba wa kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama fadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam hal yarka'a rak'atay yace kai raka'a guda biyu wannan umarni manzo Allah yake bayar in dai ka zo ka samu cikin masallaci a yinin ranar juma'a ko da liman iya kutuba in dai cikin masallaci ne to an ce kai raka'a biyu sannan kuma ka zauna wannan hadisi yufidu anna hadhihi tahiyya takunu inda dukhul inda da kulihi mubashara malik ya cewa a wannan raka'a guda biyu ta gaisuwar masallacin tana kasancewa ne inda da kulu inda da kulihi mubashara kana shiga masallacin kana shiga kar ko zaunawa kar kai sai kai wannan raka'a guda biyu ana fahimta ba wai sai ka zauna ka kirda da wani lokacin ba kana shiga sai ka gabatar da wannan raka'a guda biyu ta sallah wa kabla an yajlisa kafin ma ya zauna an gane ko wa yu'akkidu zalika amru nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi sahabi bil qiyam wa ruku' a baya akwai wani sahabi Sulayd al-Ghabani ko wanda muka yi bayanin sa makon da ya wuce ya zo masallaci manzo Allah iya kutuba a ranar juma'a sai ya zauna da ya zauna sai ke cewa kai raka'a biyu na gaisuwar masallaci ka zauna sai ce a'a ban yi ba sai ce tashi kai ana fahimta sai ce tashi kai raka'a biyu ta gaisuwar masallaci sai ka zauna to kaga iya shigo abinda manzon Allah ya fara tunatar da shi kenan ka tashi kai gaisuwar masallaci sannan kuma sai ka zauna wa kadhalika alhal liman yu'akkiru tahiyya ah hatta intihai min al'azan haka nan wanda zai ce zai jirkinta wannan gaisuwar masallacin ba zai yi ba har sai ladan ya gama kiran sallah sannan zai tashi yi shi ma wannan iya ɗaya daga cikin kusakuran da ake yi domin abin da ake bukata kana shiga kawai ka gabatar da wannan raka'a guda biyu ta tahiyatul masjid qala shafi'i imam shafi'i yace a wa na'muru man wa na'muru man dakal masjida wal imam yaktubu mana umarni ga wanda ya shiga masallaci ya samu liman iya kutuba wal muazzini wa azzin ko mai kiran sallah iya kiran sallah walam yusalli raka'atayn in bai raka'a biyun nan ba an yusalli kuma zamu ce tahi sallace su shi ma imamu shafi'i iya dabbaka wannan su har in mutun ya shigo cikin masallaci ranar juma'a yake kokarin ya zauna kafin yayi tahiyatul masjidi to iya ummar sai ta yi tashi ana fahimta wa na'amuruhu an yukaffifahuma amma muna cewa su su takaita sallar kar su ja da tsawo kar su ja karatun yayi sai takaita ta takaitawar sai ba da dama ka tsaya ka saurari kutuba ana fahimtar wannan a shi yasa kullun kai aiki wanda zai dace da sunna shi ne abin da ya fi kawo ma lada da wuri abin Allah subhanahu wa ta'ala kaga da manzon Allah ya ce ku takaita wannan raka'a biyu har ilimin iya kutuba to idan kai fatiha ka karanta aya biyu kai ruku'i ka dago kai sauransu ita ma ɗaya raka'ar kai raka'a ka karanta aya biyu to kaji wanda ya karanta aya goma goma lada ana fahimta haka nan ta raka'ata alfijir raka'ata alfijir ita ma manzo Allah ce ku takaita karatu cikin ta kara tsawaita nana Aisha take cewa ma ni wani lokacin sai na zaci manzon Allah daga Fatiha ma baya ƙara wa da sura domin da yake takaita raka'ata alfijir to shi ma malamai suka ce ka karanta kuliya da kulhuwa a raka'a biyu kowace raka'a ɗaya kuliya ɗaya kulhuwa to ya fi wanda ya karanta aya ɗari ɗari lada a wannan kaga ashe dacewa da sunna yafi yawan aiki lada ana fahimtar wannan to daga duk inda sunna ta tabbatar da abu in dai ladan kake so da dace abun Allah ta giza ka yi kaza ana fahimtar wannan yake cewa amma mana ummata su ta kaita sallar kada su yi ta mai tsawo fa innahu ruya fil hadith an rawaito cikin hadisi annan nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi takfifihi ma manzon Allah yayi umarni wannan raka'a biyu da zaka yi ta tahiyatul masjidi matakan liman iya sallah ka afwan matakan liman iya kutuba to ka takaita su qala shakiri malan imamu shakiri yake cewa wa julus ad-dakilina al-masjida indama yarawna al-khatib yaktubu al-khutbah zaman wanda wanda suka shiga masallaci wanda suka shiga masallaci shine ad-dakilina wanda suka yi ga masallaci zamansu lokacin da zaga liman iya kutuba ta farko sun ma'iza jalasa idan liman kuma ya sauko ya zauna kafin ya koma ya kutuba ta biyu jalasa wa kama lil kutubatu saniya ya zauna kafin ya tashi ya kawo kutuba ta biyu qamu li salatu tahiyya wan sai tashi a gaggauta suna wannan gaisuwar masallacin a wannan lokacin dama sun kirdaji wannan lokacin a shi suke su gabatar da wannan tayyitul masjid ana fahimta to sai mali ce wannan jahalun ne kabir wa bid'a a ce wai ka shigo masallaci daga shigar ka ba za ka yi tayyitul masjid ba ka ce za ka zauna ka jira har sai liman yayi kudu ban farko kafin ya tashi ta biyu to sai ke cewa jahalun wa kabir wa bid'a ko jahilci ne mai girma ko bid'a ne wannan saboda ka wannan shine abinda malai ya kausa harshe a wannan malai shakiri Allah ta'ala ya masa rahama saboda ka wajibi ne kana shiga abinda ake suka bara gabatarwa sai ka zauna kuma ka saurari kutuba fa'idatun malamin shawu yace ga wata fa'ida amma qawlu ba'dhum idza jalasa al-musalla inda dukhulil masjid fadin su fadin wadansu daga cikin su idan a masallaci ya shiga cikin masallaci saqata anhu tahiyatul masjid wa in ya samu liman iya kutuba to shikenan wannan tahiyatul masjid ta fada a kafa ta saraya sai ce fa haza ghairu sawa wannan ba daidai bane ba wa yadidu alai hadith sulay ga hadith sulay da shine madogara game da wannan gaba din tunda ya shigo har ya zauna sai manzala ce kai sallah raka'a biyu gaisuwar masallaci ce a'a sai ce ta tashi ka wasu fa an jabir qal jabir bin abdullah Allah ta'ala ya kare da shi jabir babansa ɗaya daga cikin shuhada a uhudin ne iya cikin da suka yi shahada a uhudu to wata da aka babansa yi shahada a uhudu manzan Allah iya zagayawa iya zagaya sai ga jabir a zaune iya kuka sai ke cewa jabir me faru sai ke shaya rasulallah wallahi babana iya cikin wanda suka yi shahada a wannan yaki zai mai ta'aziyya ya ce mahaifinka Allah ya gafarta masa Allah ya ji ƙasa sai ce jabir kana so na ma albishir ya ce manzala ina so sai ya ce duk shahada hudin sama da mutum saba'in din nan ba wanda suka yi magana da Allah ba tatinta sai babanka haka manzon Allah ya ce masa yace ba wanda Allah suka yi magana da shi ba wasiƙar mala'ika sai babanka yace daga cikin ma magana da suka yi da Allah da babanka cewa Allah ya tambayi babanka cewa akwai wani abu wanda yake bukatan Allah ya masa sai ce wallahi Allah komai ni kamin kayi ni musulmi na rayu karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na lazumce shi mun je a yakukuna da shi har gashi yau nayi shahada a yaki Allah ai duk arziki kamu ba wani arzikin da yafi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wannan arziki yasa sahabi daya yafi mutanen duniya ne zo gabanin su a ce yau gawa ne ya ga manzon Allah ya yi imani da shi mutum ɗaya wallahi ya fi mutanen duniyar yau gabaninsu domin ya shigo cikin kairul kurun haka manzon Allah ya faɗa mafi alkairin lokaci to sai manzon Allah yake faɗa wa jabir cewa sai babanka yake cewa Allah amma akwai wani abu ɗaya ya ubangiji har in za a ban dama yace menene wannan sai yake cewa na koma ka ban aran rayuwa na koma duniya na faɗa wa ‘yan uwana sahabbai irin gara ɓasar da ake samu idan mutum ya mutuwa shahada. ‘Yan uwana da ba su samu mutuwa shahada ba da ba su mutu ba suna da rai, na je na kwaɗaitar da su ni abin da na gani, na ƙara azzama su a kan su yi ƙoƙarin mutuwa shahada, sannan sai in dawo wajen sa yaza. In ma da wani abin da nake so na yi wannan ne, amma an ba shi wallahi ba wani abin da zan koma duniya ne. Sai ce ya Abdullahi, alƙawari na ne duk wanda ya mutu ba zai koma duniya ba. na riga ran da na halarci duniya ne wannan alƙawar annaha idza ja'at ko kuma yawa wanda Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya riga ya mutu ba zai koma ba wannan shine abin da manzon Allah ke faɗa Jabir tattanawar da Allah suka yi da baban Jabir bin Abdullah ku duba inda sahabbai suke samun alfarma karkashin zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ijabi daraja Jabir ko sai manta da kuka ma yake ta murna ga matsayin da baban zai samu. Daga cikin sahabbai akwai wannan sahabi a a wannan sahabi a wannan ba Ka'ab ba ba wannan Ka'ab bin Malik ba. Ɗaya daga cikin sahabbai daga shi sunansa ya na shafa'a da shi. wata rana yake cewa ubayu bin ka'ab ubayu bin ka'ab ana fahimta wata rana sai manzo Allah yake cewa ya ubayu Allah ta'ala ya ce na faɗa maka karanta mun suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab sai Allah ya ce ka karanta min wannan ubayu yace sammani la ya rasulullah yanzu Allah ya kama sunana ya manzo Allah ya ce wala Allah ya kama sunanka ko sai kama kuka Allah ya kama sunan Ubayyu bin Ka'ab yace manzo Allah ka ce Ubayyu ya karanta masa sunan bayyana ga Khadija binti Khuwailid matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya ji ta ya dawo ta tafi ta kama masa wani abin sha haka sai ga mala'ika Jibril ya sauko shike shi ya Rasulullah yanzu nan Khadija za ta kama ruwan sha idan ta zo ka ce Allah yana gaishe ta ya qara rabbaha salam ubangijinta ya ce a gaida ita kaga sahabbai matsayinsu ya kai matsayi darajarsu ta kai daraja akwai sahabin da manzo Allah ke cewa suna gaisawa da mala'ika a garin Madina sahabi ne amma mala'ika zai suna musafaha da shi domin irin tsarkin zuciyarsu da kuma gaskatawa da tsayawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana bayyana a shi a wannan Jabir yake cewa ja'a Sulaik al-Gadafani sulaik al-gatafani yazo yawmul juma'a a ranar juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu a lokacin manzon Allah yana khutuba fajalasa iya zuwa sai sulaik ya zauna iya zuwa zai zauna fa qala lahu ya sulaik sai manzon Allah ya ya sulaik qum farka rak'atay ka tashi kai raka'a guda biyu wa tajawwaz fihima amma ka takaita su kuma a ranar mun ce wannan fiqihu ne Allah za mu sake fitarwa iya cikin guraben da ya halatta liman ko da iya kutuba yayi magana iya ciki ana fahimta kaga manzo Allah kutuba yake sai ya ce sulaik um farka rak'atay ka tashi kai sallar raka'a biyu sannan ka takaita sallar sai ka zauna a fa zama julusu sulaik illa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bi ada at-tahiyatul masjid yaskire da ma cewa wai sule yayi wannan zaman ne dan manzon Allah ya tashe shi ya ce wannan raka'a guda biyu ta gaisuwar masallaci kuskure na goma sha hudu assalamu wat talwih bil aidi sallama da daga hannu a cikin masallaci a ranar juma'a shi ma wannan kuskure ne idan ka gama azkar ɗinka ka fiya ka tafiyar gaba in kun haɗu da mutum a ƙofar masallaci ko a iya gaisawa kuma wannan ba ma wai sai a masallacin juma'a ba kowane masallaci dokar ka ce in dai har kai ka gama azkar ɗinka za ka tafi tafiyar ka mutumin da ya shagalta da azkar iya istighfari iya ambaton Allah ko sallama ba za ka masa tafiyar ka idan Allah ya haɗa ku ƙofar masallaci ku gaisa ana ana fahimtar wannan malik ya cewa i'taj ba'd al-musallin at-taluhi wal ishara bi aidi wasu mutane sun saba da yin sallama da daga hannu cikin masallaci wa masafaha da kuma gaisuwa da hannu da hannu ne masafa man yajlisuna bi jawarihim ga wanda ya zauna a kusa da su wa ka'annahum yajlisuna ala qari'ati tariq kai ka ce suna zaune ne a tsakiyar hanya kawai ana fahimta ma'ana malam iya tabin mamaki mutumin da ya shagaltu da ambatan Allah kana gama tafiyar ka rabu da shi inda yake zaune idan kun haɗu a waje kuwa gaita da sai maliki cewa haza igfalun minhum li azamil juma'a wannan sun gafala da yawa sun manta da girman juma'a wa qadriha wa manzilatiha da girman ta kuma da ko matsayin ta kuma ya tarattabu alaiha min as-sawabi wal ajr da abin da ya tabbatu ga juma'a din na sakamako kuma da lada mai girma ma'ana kamar kace dole sai kai wa mutum sallama iya zaune bai tashi ba kamar ma ka manta ma da juma'a kai da wannan darajar da kima ta juma'a ka san ta kana tafi da ita a zuciyarka to idan ma ka gama azkar kai komai tafiya zaka yi karbu da kowa duk wanda kuka da shi a waje to suke ne hau gaisa wa huwa mukhalifu li qawlihi alayhi salatu wassalam wannan kuma ya saba da fadin manzon Allah da yake cewa wasma'a wa lam yalza duk mutumin da yake masallaci ya saurari kutuba ba wai gaishe gaishe da mutane ba ba daga hannu ba kana shiga masallaci zama za ka yi kawai bayan ka yi raka a biyu tahiya sai ka zauna ka ci gaba da azkar ɗinka in liman bai zo ba in liman ya zo kuma iya kutuba ka tsaya ka saurara kutuba shine aikin da shari'a ta dora wa ma yaf'alu kasirun min al-musallin da abin da yawa daga cikin masallata suke aikatawa min musafaha cewa dole sai sun bi sun bi kowa layi layi za ga wani in ya kai wannan kunyar ma sai dauko wacce an bayyana haka zai yi tai dole wasu ya gaisa da kowa da kowa wannan ba abu ne wanda shari'a ta ce ai gaisuwa sai a wajen masallaci ku yi musafar ku amma a cikin masallaci ka kyale mutum ya shagalta iya ambatan Allah ka rabu da shi kawai wa taluhi bi aidi da kuma an mutum ya nesa kace zaka daga masa hannu ya taluhi bil aidi daga hannu da jinjina hannu asna khutbatul imam musamman ma lokacin da liman yake khutba sai ce haza min al-lagwi al-manhi wa an wannan iya cikin wargi da manzan Allah ya yi hani game da shi a ranar juma'a ka gaita da mutum liman iya kutu ba ka yi wargi idan ka sake kuma za ka rasa ranar juma'ar ka ana fahimta? malik ya cewa kuskure na goma sha biyar addauran bilma wasu duku sadaka to ina yin agani yawo da ruwa ana rabawa mutane a bayan ruwa yawan yawo da ruwa ana rabawa mutane da kuma yawo da akwatin karbar sadaka a lokacin da liman yake kuzuba shi ba kuskure din neman sadakar ku da barar ku inda liman ya zo ku yi shiru kawai kai ma dan agaji ne muku ka zauna kawai shikenan ba wani raba ruwa da zakai ba wani yawo da akwatin neman sadakar da zakai dan shi a mazabar Imam Malik idan liman ya fara kuduba to an fara sallah kawai an fara sallah hukuncin sallah ake a lokacin in kai magana kamar mutum ya sallah ya magana malik ya cewa wata kafsuru tilka lakaba inda awamin nan sai malik ya wannan kuskuren na zagayawa da ruwa ana bawa mutane da kuma akwatin karɓar sadaka liman iya kutuba to da yawa daga cikin amawan mutane suna aikatawa man laysa lahum nasibun min al-ilm sai malik ya masu aikata irin wannan ba su da wani rabo na ilimi ma'ana sun manta ba san ban kimar juma'ar ba kai malan karatu karatu iya ƙara fito mana da abubuwa fili fatara unasan malici za a ga mutane ya juru na bi'ina bihi ma li'iska'il musalli suna yawo da kofina in ya zai ce suna yawo da ledan fiyota suna rabawa mutane wai da manufar iska'il musalli su shayar da masallata shi mutum ya ganin kamar aikin lada yake ya raba mutane ruwa a cikin masallaci suna sha in dai har liman ya fara kuɗa ba ta kuskure kake yi ba daidai ba ne au bi sunduk li tahsil sadaqa ko suna yawo da akwatunan karɓa sadaka kuma liman ya kuɗa ba wannan kuskure ne to muna kira tun daga jama'atu nasrul islam ita ce uwa ko ita ce ambarela ta kowane musulmi a gangaro da fitiyanul islam wanda duk kunshi ɗarikar tijjaniya da ƙadiriya da kuma jama'a su zalatul bida wai kamata suna a da b din a haka ne mana da kuma salafawa duka dai to kowanne ga nasiha ku faɗa wa ‘yan agajinku har in liman ya fara kutuba to ba wani abu da za a yi in ba aikin larura ba sai na kutuba yawo da akwatin karɓar sadaka a aku aje ku yi haƙuri tunda hakan sabawa alfarmar juma'a ne ana fahimta rabawa mutane ruwa shi ma kuskure ne dukkanin kamar wannan ƙasa a galibiya shari'a da ake ta musulunci ana shari'a ne kan maza kan tsarin mazhabar malikiya duk wani abu a doka a gwamnatance inda na addini ne to a wannan tsarin malikiya yake tafiya to kun ga a malikancan ma in itan zamu dawo gidan to in an fara kutuba neman iya kutuba hukuncin mutum iya sallah ne kawai yasa ko mutum iyawar gika ce masa ishiru ba za ka fara masa idan ka bude bai gaji wani da yana ba to kai ma kun zama ɗaya da kai da shi saboda ka kiyaye alfarmar miliman iyakan mimbari amma da yawa za ga 'yan agaji tana abubuwa da yawa na kowace ƙungiya kuma wani iya yawo da akwatin sadakar su liman iya ce ayyuhan na su yi ba ruwansa yi dai kawai iya miƙa mutane akwatina wani ya ɗauko ruwa iya rabawa mutane wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ana fahimtar wannan sai malik ke cewa yawo da wannan akwatunan sadaka to abubuwa ne wanda suke faruwa a ga waɗanda ba su rabo da ba su rabo na ilimi mallahuma mallaysa lahum nasiba min al-ilm fatara unasan yaduruna bi ina'i bi ina bi ina'in bihi ma'un li isqa'il musallin sana yawo da kofuna ko ruwa suna rabawa masallata aw bi sunduq il tahsil sadaqa ko da akwatuna suna karba sadaka wa hadha kulluhum munafiq li qawlihi alayhi salatu wassalam wannan ka wannan duka duk abubuwan da suke kore magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastama idan halle mai iya kutuba zi zakai ba wani abin da zaka yi bakin kutuba ba ko karatun qur'ani ba zaka yi ba wala miyalga bi wani wargi ba wa hadha kulluhu lagwu yawo da rabawa mutane ruwa da yawo da akwatin garba sadaka da koma menene in dai liman iya kutuba to malati lagawu ne wa fihi min al'aza an dariqi takhassar riqab ma fi kuma abu na biyu akwai cutarwa wajen tsallaka mutane liman iya kutuba wani sauraron kutuba ke ka zo ka wuce ka dawo ka sake wucewa ka dawo shi ma wannan wani zulmin ne mai zaman kansa wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika manzon Allah ya hani game da wannan ana jigo kuskure na goma sha shida aljulus fi mu'akkiratil masjid a ce mutum ya zo masallacin juma'a kawai ya kuma can sahun baya yi zamansa to wannan shi ma kuskure ne a ce kai ba za ka zo sahun gaba ba ba ka kwaɗayin ladan sahun gaba kawai kai ka'idar ka ce a can kake zama duk sati ka je ka makale a can baya zai zai zo masallaci da wuri amma ba zai kokarin matsawa gaba gaba sai kuma can ma ya zamansa to shi ma wannan aiki ga masu imala yace kuskure ne yustahabbu kaseerun minan nas yawmul juma'a da yawa daga cikin mutane suna so a ranar juma'a ala ragmi an qudumihim mubakkirin gashi kuma abin mamaki sun zo masallacin da wuri aljulus kuma afi muakkiratil masjid sai ga sun zo da wuri amma sun kuma can karshen masallaci sun zauna wa hadha mukhalifu li hadihi wa amrihi wannan sabawa ne da shiryar wasa kuma da umarnin sa sallallahu alaihi wasallam a wata zariya lissawabi wal ajr kuma tozartar da ladani da zakamako tun mutumin da ya zo tsawon gaba da akwai space bai shiga ya zauna bai koma ba ya zauna to ya wulakantar da ladansa ya tozartar da damar da Allah ya bashi ana fahimtar wannan li kaulihi alaihi salatu wassalam ma'aiki yake faɗa sallallahu alaihi wasallama wa masha wa lam yarkab daga cikin wata daraja da ma'aikin Allah ya ajiye karkashin zuwa masallacin juma'a da wuri da kaza da kaza daga ciki akwai wa masha wa lam yarkab mutum ya tafi masallaci a kafa bai hawa abin hawa ba wa dana min al-imami kuma ya matsa kusa da liman kaga ina ne a masallaci fi kusa da liman sahun gaba sahun gaba ne fi kusa da liman to shine wajana min al-imam ka matsa kusa da liman fa kaulihi wajana min al-imami da yace ka matsa kusa da liman tafidu anna hadha al-ajr al-azim la yatimmu illa bid-dului min al-imam yace ladan nan mai girma da manzon Allah ya faɗa a karkashin wannan to ba zai cika ba ba za ka same shi ba sai ka matsa kusa da liman din wal julus fi muqaddimati sufuf da kuma zama a sahun gaba gaba gaba amma man yajlisu fi muakkira duk wanda ya zauna a sahun karshen baya baya baya fa ba'id annayli sawa to zai yi nisa da samun wannan ladan da manzon Allah ya fada bi qadri bu'dihi min al-imam sakamakon nisan da yi da liman kun bayyana kama anna safful ula ko kuma safful awwal kamar yanda sahun gaba sahun farko a masallaci lahu fadlun kabir sahun gaba a masallaci iya da farla mai girma manzon Allah ya ce da mun san irin darajar da ake samu a sahun gaba da kuma kiran sallah to ba za mu yadda ba a ce yau an ware mai kiran sallah ko an ware masu zama a sahun gaba idan an yi ƙuri'a sai a zo a zuba ƙuri'a ce to kafin sallar isha waye a ɗauka iya mutane goma ne a sahun gaba to kowa zai ɗauka in ka buɗe ga sahun gaba to kana ci manzala ce da mun sallajen da ake samu a sahun gaba a masallaci da kuma kiran sallah a masallaci ya ce wallahi ba za ku yadda ba turuwa za a dinga yi to amma abu ne gaibi ne abu ne a ɓoye ba a sani ba ana fahimta to mala yace sahun gaba iya da lada mai girma faddul kabir wa azim wa azim farla mai girma kuma da lada mai girman gaske li kaulihi ma'aikin Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama law ta'lamuna ma fi safil awwal da sun san abin da ke sahun farko na lada ma kana illa furja ay furjatul masafa da a ce ba za su same ta ba sai sun yi tafiya mai tsawo wallahi da yake a ce ka taka daga nan ka je hattun furi a kwaɗayin samun sahun gaba inda ka san irin ladan da ake samu wallahi da ka je biyar da nan ba akan kana neman ina sahun gaba yake sai ka ɗau tafiya mai nisa amma abin mamaki zai ga wani a makocin masallaci amma baya samun sahun gaba to wannan mutum iya yi wa kansa da kansa asarar lada da yawa qala ibn taymiya malik ibn taymiya yake cewa faman jaa awwalun nas duk wanda ya zo farkon mutane ya zo wasaf fi ghairi al-awwal wasaf fi ghairi al-awwal ya zo da wuri kuma ya zauna a sauba na farko ba faqad khalafa shari'a to malam shekul islam yace ya saba wa shari'a inda ka zo masallaci da wuri sahun gaba bai shiga ba ko ma baya ka zauna to ka saba wa shari'a ko bai fi juma'a ji ba ko uku akwai mana masallaci da nayi sallar juma'a na ga wani iyayewa wani a baya ishara ya zo ga ku a gaba ya ce a wai shi ya nan zai wallahi ido na nuna min wannan ishara wani yake masa ya taso ya zo ga hu ga gwace ya shi ba zai ba wani Allah ya koshi da ladan kare yawa akwatin sana ladan ya shiga ya sa ya zaman zacen ba wani Allah ana fahimta to shekul islam ya ce baka da khalafa shari'a hakan saba wa shari'a wa idza damma ila zalika isa'atu salah kuma hakan zai kara da cewa mutun ya muni da sallar sama aw futudul kalam aw makruhihi aw muharram aw muharramihi ko ya zo da zance marar marar inganci ne fuzulul kalam zancen da ba shi da ba shi da tushe ko ya zo da abin kiyama ko ya ma zo da abin da aka haramta a shari'a ba duk zaka zai iya daukan wannan wani hawi zalika mimma yusalul masjid an domin irin yanda a yusalul masjid an yanda yayi watsi da wata damar sa shi din da ya samu cikin masallaci faqad taraka ta'zimu shari'a kuma ya bar ya tsallake ya bar girma shari'a duk mutumin da ya zauna a sahun baya sahun gaba bai shiga ba to iya cikin wanda ba sa girma shari'a an bayyana kuskure na goma sha bakwai du'a'ul mu'azzinu wa salatihi mai kiran sallah a ce da wata addu'a ta musamman da wani salatin sa na musamman da zai yi ba zai yi shi ba sai ranar juma'a to shi ma kebe wannan addu'o'in nasa na musamman da salatin sa na musamman to shi ma kuskure ne wa min al-makruhi ittifaqan malai ta iya daga cin abin kyama a shari'a ittifaqan gaba ɗayan malamai ma ya fa'aluhu almu'azzinuna wa ansu daga cikin masu kiran sallah abin da suke aikatawa hal alkutuba a lokacin da ake kutuba ana cikin kutuba min tarda daga cikin abin neman yardar Allah ga sahabbai radiyallahu anhu dinnan ko an kama sunan wani sahabi kaje ne radiyallahu anhu kuma liman ya kutuba to wannan kuskure ne kuskure ne ana bayyana wannan shine min at-tarda daga cikin abin da neman yardar wa ne neman yardar Allah ga wasu daga cikin sahabbai wa nahwihi da abin da ya kama da wannan wa kazalika ma yakunu min inda zikir sultan haka nan idan an ambace wani mai mulki min qawlihim bi sautin murtafi su faɗa da sauti madaukaki amin wa nasarahu Allah Allah ya taimake shi amma ba wannan kasar ba yanzu dai kam kaga can ma da yake lokacin da akwai adalci akwai rahama akwai shugabannin idan an ambace su akan minbari an musu addu'a sai ga ana daga sauti amin amin Allah ya taimake su kar ai ta wani an ce wani alkali ne sawa wani mata a kotu to an fita irin ko sallah za a yi sai alkali ya ga iya musu musu da baki aka ce kai in ji dai ba zagi na kake ba in ji alƙali ji amma dai ka san kuma ba addu'a nake ma ba ko kaga yanzu ka in dai bakin ke motsa game da shugabannin ƙasar nan in dai mun dai ba tsinuwa bace da ba za ka masa addu'a ba ana gane hidin kan masa addu'a neman shari'a gun Allah amma a can lokacin domin adalcin shugabannin ana ambatar shugaba a mimbari wallahi sai ka je masallacin ya kaure da amin amin Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi kusan hakan ai da wani abu a ƙasa ko ai da wani abu dai ba banza ba ta kai zo muka so ai yanzu a ce kuma ambaci wani shugaba ce Allah ya taimake shi a nan dai kamar abin zai wahala gaskiya saboda kowa ya san abin da yake ji saboda kun ga wannan wallahi alama ce shugabanni alama ce wannan ku kula ku kula sosai alama ce idan da za ku fidda kanku a gaban Allah a gobe alkiyama duk shugaban da ya je gaban Allah mutanensa suna sonsa suna nema mai gafarar Allah suna mai addu'a wallahi Allah ta'ala zai zai zai sallame shi amma duk shugaban da ya je mutanen suna zagi suna tsinuwa suna Allah wadai wallahi ba zai kubuta ba ai amana ce in ka san ba za ka iya baka aje mana amana ce ga wannan Abu Zar Abu Zar Gifari Allah ta'ala ya kare dade Abu Zar shine manzon Allah yake cewa in dai mutum ba annabi ba ne a bayan ƙasa ba wanda ya kashe gaskiya haka mazan Allah ya ce ya ce in dai mutum ba kandin annabta Allah ya bashi ba a doron ƙasa ba a yi mutum mai gaskiyar abu zar ba amma ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu zar ya ce manzan Allah ba ni shugabanci mu ne ce a'a ba za ka yi ba innaka la da'ifun kana da rauni wa innaha la amana abinda kake so a ba kuma amana ce kuma za ta zama to taɗewa da kunyata da wulaƙanta a ranar alkiyar abu zai na faɗa muku labaransa a nan baya kwana da kuɗi da ya gama ce fanan yan masa shi kenan abin da ya rugu zai ba da yi zaraka kuma shi Allah kai mu gobe aka yake yi kuma goben Allah ba zai hana shi ba domin tsafa dogaro ga Allah kai ma ka kwatanta gaji ko ka kwatanta wallahi duk abin da ke gunsa wallahi ba zai kwana da kokamu ba in ya gama abin da zai gama na shefanan ya mai cewa alhamdulillah Allah kai mu gobe dan wani abu yayi sawa to kai ma unguwa wani unguwa kuma gobe in yayi Allah sai bashi abin da zai ci daga har ya gama rayuwa kaga bai tara wa kansa aiki ba bai tara wa kansa tambaya ga Allah ba to ku duba tsantsenin su da duniya na san ma bai dame shi ba amma manzo Allah ce ba zan baka shugabanci ba domin kana da rauni kuma ita abin da kake nema baka amana ce a ranar alkiyama za ta kasance kizyin wa nadama za ta zama ki wulakanci da nadama illa man akaza ha bi haqqiha haka manzo Allah ya sai mutumin da ya karbi shugabanci ya san haƙƙinsa kuma ya sauki haƙƙin shugabanci saboda waɗannan da suke baku sha'awa a yanzu amma a kiyama za su baku tausayi manzon Allah ya ce duk shugaba a daura za a kawo shugaban Allah a daura tam yace adalcinsa da shi ne zai kunce shi adalcinsa da yawa wanda yake mulka shi ne zai kunshi shugaban Allah ya shugabanninmu musulmai kuna jin wannan hadisa ko ƴan uwanmu ne musulmai muna sallah da ku muna azumi da ku mun yadda da Allah da manzon Allah da ku mun yadda da Qur'ani da ku duk mun yadda ba ma son a lahira mai wani gun ku wani gun ba ma so ba ma so wallahi mun fi so yadda muka rayu anan muka yi addini ɗaya makomar mu ta zama ɗaya ta je aljanna amma ku ji abin da wanda ya zo da addinin yake faɗa kuma kun san ba wasa yake yi ba duk shugaba a ɗaure da gaban Allah manzala ce adalcin sa ne zai kunce shi a gaban Allah Umar ɗan Khattab Allah ya kare da shi wata rana ya wuli iya kuka wuli yayi kan safe haddare ake tambaye sa me faru sai ke cewa Allah ya rafa kawo masa da daddare wani jaki iya tafiya daga madina za a je iraq ya tuntube faɗi a hanya jaki ba ya ce a mulkina a mulkina ina jagora har jaki ya tuntube a hanya ya faɗi inda je lahira mai zan faɗa wa Allah kuka yake yi a lahira mai zan faɗa wa Allah idan na ji a ce a gwamnati na har ba kyan hanya har jaki ya faɗi to a yanzu ba su din ma kansu in sun bota hanyar faɗuwa za su yi wallahi sun sani in sun bota ba ma sabi yayin tafiyar kilomita 100 ne su hau jirgin sama in ganga suna yawa mota to a iyawa area su ne haka su yawo amma in dai tafiya za a je wata jihar hida hau jirgin sama ne sun bar talakawa ko a je ta faɗuwa ana mutuwa gada ta karye a yi ta shiga jeji a yi ta kauro ba uwansu ba uwansu abin da ke gabansu kawai abin da rarar man fitiri ta ce a gabansu wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ku musulmi ne yan kuma yi za muke faɗa muku wannan magana kuma in ba ku jin ba wallahi sai kun tuna wannan magana ta mu wallahi ku tuna fasa ta zukuru na makonu zan wallahi za ku tuna irin abin da ake faɗa muku yanzu ba wasa ake yi ba manzon Allah ya ce mafi alkhairin shugabanni su ne wanda suna son mabiyansu mabiyansu suna son su suna yi wa mabiyansu addu'a mabiyansu na musu addu'a aka mazan Allah yake mu dai muna son su ko to ba mu sani ba ko su suna son mu ko ba su son mu wai sani ah to soyayya ta kare ka fita ranar ka zaɓi mutum ai soyayya ta kare a wannan dukkan mu muna da ƙuri'a ana ƙuri'a sai da kabilayi wane ne sai da kabilayi zaɓen mahi da kabilayi wannan ba so ba ne in ba ka san mutum za ka zaɓe shi ne to kaga alama muna son su kenan amma su wai Allah ba sa son mu mu dai da muka san haƙƙin shugabanci muna musu addu'a Allah ya shirye su Allah ya ganar da su amma su ban taɓa jin shugaban da yake wata daga musu addu'a ba sai fara Allah ya sauka nan a ambaci shugaba da sautin murtafi'a sai amin wa nasarahu Allah to wannan shi ma yake kuskure ne sai dai ka yi wa shugabanka addu'a a zuci ba tare ka ɗaga sauti wani ya ji ba wa gairi zalika da waɗansu waɗannan fahimto wa ka zalika du'a'uhum bainal kutubatain bi sauti murtafi' haka nan addu'ar da wa'ansu daga cikin masallata suke tsakanin kutuba guda biyu tsakanin kutuban farko da ta biyu da sauti abin nan sauti bai tashi a da ɗaga sauti fa zalika kulluhu min al-lahw wannan duka iya cikin wargi da aka hana mutum ya ranar juma'a wa qad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil insati bil khutba ko bil insati bil khutba kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ana kutuba shiru aiki in sa ta kai shiru idan liman iya kutuba ba a san kai magana ba a san ma kai wani motsi ka zauna kai ka sanar kutuba qala al-allama ash-shaykh ali al-adawi al-allama ash-shaykh ali al-adawi yake cewa wa min al-bid'a al-makruha daga cikin bid'a a barkiyama allati ibtada'aha ahlu sham wanda mutanen sham siriya kenan ce yanzu suka kirkiro ta wa hum banu umayya at-tarkiya wa ma yaquluhu al-murakka min salawa min man man man sallu alai da da at-tarakka wani hawhawa da murya da sauƙaƙa idan liman iya kutuba wajen yiwa manzon Allah salati wannan yace mutanen sham ne suka kirkiro wannan bid'a wa amin a wata wattar da Allahu anhu da faɗin amin da cewa Allah ya yarda da su ko radiyallahu anhu da ƙarfi kuma liman ya kutuba daga an ambaci wani sahabi radiyallahu anhu in an ce an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi da sauti madaukaki to shine kuskuren amma ka faɗa a zuciyar ko wani bai ji ba daidai ne wannan ana fahimta daga sautin liman ya kutuba shine kuskuren yace fa huwa makruhun wannan duka abar kyama ne a shari'a wa kazalika wa kazalika qawluhu alhadith inda firagil mu'azzin qabla al-khutba haka nan mutane suka mahira bayan liman ya gama kiran sallah kafin afwan ladan ya gama kiran sallah kafin liman ya fara khutba dinga tattaunawa shi ma wannan kuskure ne inna ma yattabi'u fi zalika ahlu sham wanda suka zo da wannan masu bibiyar irin wannan abubuwan mutanen sham ne wa kalifu ahlul madina kuma sun saba wa mutanen madina min adami fi'ilhim zalika domin su mutanen madina ba su aikata wannan ana fahimta to dama madina manzan Allah ya ce yanda miciji in yi kiwo yake komawa gidansa ko to haka imani yake koma madina kafin duniya ta kare he imani kaf ya koma madina yanzu ya fara tafiya a yayi nisa ma ya hawar shadi yanzu kam wala tafiya yake haka manzan Allah ya ce yanda miciji in yi kiwo zai koma gidansa ya ramansa to kafin Allah ta shi alƙiyama imani kaf sai ya koma madina yasa yace ma dujal typical dujal ba zai shiga Madina ba da Makka da Madina dujal ba zai zama da shiga su idan yaje zai ga malaiku sun sarawon din din garin gaba da sun kewaye garin amma duk wani gari da ka sani a duniya in dai ba Makka da Madina ba dujal sai ya ratsa shi kuma sai ya ibi tawagar sai ya ci kuma duk wanda ya bi dujal wuta zai tafi ana bayyana wannan dujal zai zo da abubuwan mamaki karshen duniya zai iya cewa sama iruwa hita yin suke ruwa kawai zai iya cewa wane mutu sai mutum ya baɗe mu zai iya cewa wane tashi ne tashi domin tsabar bala'in ƙarshen duniya iya da wuta iya da aljanna haka manzo Allah ya ce aljanna sa wuta ce wutarsa kuma aljanna ce shi ma zai zo yi wannan zamanin kwanansa ɗaya kamar kwana arba'in ne haka zai dinga yi kwana na biyu kamar sati kwana na uku kamar wata haka zai dinga yi sai yayi kwana 40 da wani abu sannan zai gushe kuma wani abu zuwa amma haka dai karshen duniya zai dinga tafiya ya sama aikin Allah yake roƙon Allah kar ma rayuwar mu ta je wannan dan din mai imani ya je wannan guntu imanin sa gaskiya akwai alamar tambaya irin wannan lokacin ne za a ce in kai aikin lada ma da zunubi ba lada ba dai a ga shi ga wata rayuwa mara daɗi ke ana fahimta amma da yake cewa ya sun saba wa mutanen Madina min adami min adami fi'lihim zalika ba sa aikata wannan wa huwa min a'jabul ujab kuma wannan abin mamaki ina suka gano in sham ne ina suka samu wannan abu daga sauti idan liman iya kutuba na amin ko radiyallahu anhu ko sallallahu alaihi wasallam da karfi wannan ba daidai bane qala ibn najim ibn najim yace ai ilam annama a annama ta in annama ta واعلم حكم اعلم ان ما تعرف من ان ان المركال للخطيب كسني cewa abinda kuke ji wannan akwai kuskuren rubutu ana anna ma ta'rifu anna ma ta'rifu min anna al-murakkal lil-kabir cewa abin sani abinda kuka ji ana daga murya a lokacin da liban iya kutuba ya qara al-hadith an-nabawi idan iya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa annal mu'azzirina yu'minuna inda du'a ko masu kiran sallah suna cewa amin a lokacin da yake addu'a waye da uli sahaba bi rida kuma suna yi wa sahabbai addu'a na radiyallahu anhu ana ganewa wali sultan bin nasr ila ghairi zalika da kuma in an ambaci wani mai mulki a mai addu'a da samun nasara da abin da ya kama da wannan fa kullu haram sai maliki dukan wannan abubuwa inda liman iyakan minbari iya kutuba dukan su haramun ne ala muqtada mazhab abi hanifa irin yanda mazhabar imam abu hanifa ta tafi akan haka ala sheikh muhammad sa'ad al-hanafi a sheikh muhammad sa'ad al-hanafi ma nara'u al-yawma abinda muke ganin sai yau din nan min tarfiya daga irin daga sauti da ake wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da daga sauti wajen yi wa manzon Allah salati wa tardid azan da da da bin kiran sallah ne da bin kiran sallah liman iyakan minbari wa rafa'a sauti bi du'a bainal khutbatayn da daga sauti wajen addu'a tsakanin khutba guda biyu wa tarda ani sahaba da nema wa sahabbai neman yardar Allah wa du'a li sultan da addu'a ga shugaba min al murakka kullu hadha min muhdathati al umur da daga murya da wani irin sauti na daban da ake yi to ma ce duka wani suna cin kirkirarrin al'amura wa kullu muhdathin bid'a kuma dukkan kirkirarren abu addini bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a bata ce wa kullu dalalatin da kuma dukkan bata an ba ciwo mu kuma su gidan wuta ne wa li'annahu yakillu bi sima' al-matlub kuma daga wannan sautin in dai liman iya kutuba ka daga sauti to za ka kawo matsala daga jin da ake nema kowa ya ji nema kun san idan mutum ya mai da hankalinsa iya sauraron musamman karatu to sakan ɗaya da zaka kautar mai da hankali sai ka ruge mai abin da ya ja baya musamman yanzu da tunani wa mutane yawa wani motsi zai ji a waje amma hankalin sai ya tafi waje to ba a san ka kawo tashwigin da zaka kawarwa da mutane hankalinsu akan irin abin da suke saurara ga liman ya kuma ba yasa in salati zaka yi wa manzon Allah kai a zuci in addu'a zaka yi an ambace wani ka masa addu'a a zucinka amma daga sautin har sauti ya fita har ka dau hankalin wani to shine abin da malamin suke ta magana a kansa wasu ilal imam muhammad abdu mufti a diyaru misiriya an tambayi muhammad abdu a mufti na misir a wancan lokaci ani tarfiya ani tarfiya wa du'a inda jilisul khatib daga sauti da addu'a lokacin da liman ya zauna wa du'a lil sultan inda du'a'il khatib da daga sauti wajen yi wa shugaba addu'a lokacin da shi liman yake addu'a a kutuba fa'ajaba bi kaulihi sai amsa da faɗinsa cewa sarahu bi karahati ma yaf'aluhu al-mu'azzim wannan abu ne a fili abin da ladanai suke aikata na irin wannan abubuwan duka makaruhi ne shari'a ta kyamace su ba ta son su an gane ko wa huwa ma'rufun bi tarqiya min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam shine rera salatin manzon Allah da wata irin murya inda su'ud al-khatib lokacin da ne yake hawa kan minbari wa ma yaf'aluhu min ad-du'a da abin da suke aikatawa na addu'a hal jalsatihi wa du'a li sultan bin nasr da addu'a da suke lokacin da liman ya zauna zaman kutuba ta farko kafin ta biyu wa du'a li sultan da kuma addu'a da suke wa shugabanninsu a lokacin bin nasr wajen neman nasaran Allah gare su wa nahu zalika bi aswati murtafi'a da kuma makamantan wannan da sauti madaukaki ku dai fahimci abin ba abinda malai yake faɗa nan daga sautin ne domin ka'idar manzo Allah ce inda ana kutuba sauraro ne na kuna ba ba a san daga sauti daga sautin ko da karatun qur'ani ne ko da wani abin ne inda daga sauti ne liman iya kutba ta kuskure ne ana fahimtar wannan kuskure na 18 a wannan babi na juma'a al-kalamu asna al-khutba to shikenan san ce lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi kuskure mai namba ta 18 shine al-kalamu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauki mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya nuna mana ita ba mu ikon guje mata Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya Allah muna roƙonka Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifinmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifinmu Allah ta'ala ka sa da mu da su aljanna ce makomar mu Allah zuriyar mu Allah ka shirya su tafarki madidici Allah zuriyar mu Allah ka shirya su tafarki madidici Allah da mu da su Allah ka shirye da mu hanya madidici ya rabbal alamin Allah ta'ala mana roƙon ka nuna mana alkhairi cikin zuriyar mu ya Allah Allah mana roƙonka kada ka nuna mana akasin alkhairi cikin zuriyar mu ya Allah Allah ka shirya muka shirya su Allah ka kimtsa muka kimtsa su ya rabbal alamin Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a gida ko asibiti wanda suke fama da jinya Allah ka ba su lafiya mamakin mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu addu'o'in mu da waɗanda suke neman addu'o'i a gare mu duka muna ta wasu ne wannan zama Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya ba mu da mana mai albarka Allah ya ƙara mana ruwa mai alkhairi Allah ya ƙara mu da Allah ya ƙara wadata mu da ruwa mai albarka Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya wannan da mu ta mu albarka Allah ka jirar da ita har ƙarshe da alkhairi ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka kuncin rayuwa da al'umma suke ciki akwai Allah ta'ala ka mana ƙarshen sai Allah Allah wannan rayuwa da ta matsewa al'umma da yawa Allah ta'ala ka sauƙa mana ita Allah ta'ala ka yassare mana rayuwa kuma ɗaya daga cikin dattawa iya ba mu shawara cewa a dinga yawan istighfari shine maganin musiba shine maganin bala'i kwarai da gaske kar mutum ya dinga hasara yin istighfari a kullum musamman bayan asuba da kuma dare ka je ka kwanta ka samu lokaci na musamman na istighfari ko kai kadai za ka canje a rayuwarka kuma duk wanda ya dauka iyayi da gaske Allah zai kama na canji da gare shi mu yawaita istighfari bayan Allah da mu da yaran mu da matan da dalibai a makaranti a yawaita istighfari ba shine babban maganin bala'i Allah ya mana maganin wannan musiba Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da mu lafiya masu yunkurin ta da fitina a wannan kasa Allah karka ba su nasara Allah karka ba su nasara ya Allah duk wani mai mummunan tanadi Allah ka mayar mai da kayan sa kansa Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali shugabanninmu Allah ya ƙara masu tausayi da imani Allah ya ƙara masu tausayi da imani Allah ya ƙara masu tausayi da imani Allah ka ƙara fahimtar da su haƙƙin da yake kansu na nauyi ya Allah Allah ka ba su ikon rabuwa da shi lafiya Allah ka ba su ikon yin adalci a rayuwarsu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ta'ala muna roƙonka dattawan mu na wannan masallaci da masoyan wannan da'awa a gida da waje Allah kai wa ko albarka mana addu'a ga su malam Umar Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da sauran jagororin wannan majalisi da dattawanmu da wannan masallaci da wannan unguwa duka Allah ya wa kowa albarka shi sanata da ya gina wannan masallaci Allah ya karbi ayyukan sana alkhairi ya ci masa Allah ta'ala ya kara mata lafiya masu aiki a karkashin su kullun suna neman addu'o'in mu da mu da su duka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام